أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a cikin rayuwarmu ga baki ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi a cikin rayuwarmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga abin da muke jin tsoro. Idan ba ku manta ba, wannan shiri namu da muke bayani akan ladubban ilimi. da yake zuwa gare ku mun yi bayani akan abin da ya shafi mai ake ce mai ilimi sannan da falalarsa da kuma falalar masu shi wato malamai sannan kuma muna cikin bayani ne akan yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba ilimi mahimmanci da kuma girmama masu shi da kuma ɗaukaka matsayinsu da darajanta su mun kawo hadisai guda biyu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan mahimmancin ilimi da kuma daraja da falala da masu shi ilimin suke da waɗannan falalolin a yau da izinin Allah za mu kawo hadisi na uku domin ya zama ɗori da kuma ci gaba a game da waɗancan hadisai da muka fara ambatawa na annabinmu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi wannan hadisi na uku da za mu kawo shi shine hadisin abu darda'i radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam uwaimu ibn zaidin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni gare su cewa a koyi alƙwar'ani daga gare su sagiduna ubayyu na ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗi game da haƙƙin ubayyu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya yi karatu a gaban ubayyu ya ce inna Allah amarni an aqra'a alayka alqur'ana Allah ya umarce ni cewa in zo in yi karatun qur'ani a gabanka ya kai ubay ibn ka'ab hadisin da muke magana kuma magana Abu Darda afwan Uwaym ibn Zaid ba shi bane wancan ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزل sama ya ce إن العلماء ورثة الأنبياء lallai malamai su ne magadan annabawa an san ayyukan da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suke an san ayyukan da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah ya aiko su su zo su zama sun shiga tsakiya tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayin nasa su ne masu isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala da bayi su suke bayanin yadda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala su suke bayanin ababen da suka wajaba a kudirce su a matsayin aƙida a game da Allah subhanahu wa ta'ala su suke bayani akan yadda rayuwa za ta inganta ta duniya kuma a ji daɗi a ranar gobe kiyama su suke bayani akan aljanna su suke bayani akan wuta annabawan Allah daga gare su ake karɓar ilimi daga gare su ake karɓan yadda halal da haram suke daga gare su ake karɓan yadda za a yi kowane al'amari daga cikin al'amurra na ibada. To sai annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan hadithin sai ya ce, Innal ulama a warasatul anbiya'i lallai tabbas, annabawa magadansu su ne malamai, masu gadar aikin da annabawan Allah suke yi su ne malamai. A lokacin da ya kasance babu annabawan Allah, to masu gadarsu su ne malamai mun san ko abin da ake ce ma gado gado shine haƙƙin wani ya tashi daga hakkin ya ya tashi daga gare shi ya koma hakkin ya koma kan wani ko ya koma hannun wani wannan shine ake ce masa gado ko da gado da ake rabawa na dukiya wanda 'ya'ya suke gada ko suke karɓa daga iyayensu bayan rasuwarsu ai shi yasa aka ce masa gado saboda haƙoƙin iyayen ne suke tashi daga hannunsu a lokacin da ya zama ba su sun bar duniya sun rasu sai ya kasance 'ya'yansu su suka zama sun riƙe waɗannan haƙoƙan ko kuma magadansu ba dole kawai sai 'ya'ya ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai yake ce mana innal ulama a warasatul anbiya'i lallai an malamai masana to su ne magadan annabawa wannan hadisi ne da yake ishara yake nuni a fili balo-balo a game da falalar masu ilimi falalar masu ilimi ko ta tabbata ne saboda ilimin domin sifar tasu ai tana tabbata ne idan suna da ilimin ba a ce ma mutum alimun sai idan ya kasance ya siffantu da sifa ta ilimin daga nan sai a yi jam'i sai a ce ulama'u malamai sai da suka zama suna da ilimin sannan suka siffantu da ilimin sai aka kira su da wannan sunan na ulama'u to sai annabi sama ya ce su waɗannan malaman masu siffantuwa da ilimi wannan abu mai daraja mai tsada to su ne warasatul anbiya'i su ne magadan annabawa a lokacin da ya kasance babu annabawan Allah to su ne za su zama sun ɗauki aikinsu ayyukan da annabawan Allah ta'ala suke yi gabaki ɗaya sai ya zama ya dawo kan malamai duk da cewa su malaman ba wahayi za a rika musu daga Allah kai tsaye ba sai dai wannan wahayin da aka ma annabawan Allah shi za su rika ɗauka suna ware shi domin su yi ma bayin Allah subhanahu wa ta'ala bayani a game da mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin wahayin nan nasa tun daga abin da ya shafi aƙidarsu su abin da ya shafi ibadarsu abin da ya shafi sulukinsu da abin da ya shafi ɗabi'unsu da abin da ya shafi yadda za su yi mu'amala a isu isu sai ma'aikisa sama ya ce wa innal ulama alam yuwarisu dinaran wala dirhama an sani sanannen abu ne annabawan Allah ba sa gadar da dinare wato kuɗin da aka buga shi daga zinariya wala dirhaman sannan ba sa gadar da dirhami wato dukiyar da aka buga ta daga fidda wato azurfa ba su yin wannan so da duk inda ka ji ana bayani akan cewa wani annabin Allah ya gaji wani to gadon da ake nufi gado ne na ilimi wa warisa Sulaimanu Dawuda Allah ta'ala ya ce mana annabi Sulaimanu dan annabi Dawudu alaihi salam ya gaji annabi Dawud ya gaje shi a me ya gaje shi fil ilmi wal hikmati wan nubuwa ya gaje shi a cikin ilimi da kuma hikima da annabta domin annabi Dawud alaihi salam annabin Allah ne sannan annabi Sulaimanu ɗansa shi ma annabin Allah ne sai ya zama ya gaje shi falalar da Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam sai ya zama shi ma annabi Sulaiman Allah ya ba shi har ma ya zama akwai ɗoriya a kai Allah ta'ala ya ce ففهمناها سليمان أما وكلا آتينا حكما وعلما sai muka ɗora fahimtar annabi Sulaiman tafi akan fahimtar annabi Dawudu alaihi salam bayan abin da ya gudana na wani abu da ya faru annabi Dawudu alaihi salam ya bada fatawa ko ya yanke hukunci ɗansa annabi Sulaiman alaihi salam ya ce da ni ne ko ba fatawar da zan bada ba kenan ba hukuncin da zan yi ba kenan ni ko ga irin hukuncin da zan yi shine sai Allah ta'ala ya ba mu labari cewa wannan fahimta da hukuncin da annabi Sulaiman alaihi salam yayi sun fi fiye da fahimtar babansa annabi Dawudu alaihi salam kaga abinda Bahaushe ke ce ma wai magaji mafi amma sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa ilman dukkanin su su biyu ai wa kullan min Dawuda wa ibnihi Sulaimana dukkaninsu da annabi Dawud din da annabi Sulaimanu ɗansa dukkaninsu ataina hukman wa ilman mun ba su hukunci mun kuma ba su ilimi wanda dama hukuncin yana tafiya tare da ilimin to kun ga gado kenan sannan can annabi Zakariya alaihi salam da yake addu'a cewa fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya yana addu'a yana cewa ya Allah ka bani kyautar wani majibinci wani wanda zai zama majibinci na ka bani kyautar ɗa wanda ya rifu ni wanda shine zai gaje ni wa ya rifu min ali yaquba kuma ya gaji abin da gidan annabi yaqub alaihi salam suke da shi na ilimi to daga nan gadon da ake magana akai ana magana ne gado na ilimi shi ko gadon nan na ilimi yana da bambanci da gadon dukiya gadon dukiya kawai wani ne ke mutuwa shi kenan sai wanda zai gadan ta faɗi ga sassa a gare shi ya zama kawai ya kwashe wannan dukiya ba tare da ya sha wahala ba shi ko ilimi gadansa baya tabbata sai an sha wahala sai an nema sai an yi aiki tukuru amma duk da haka idan mutum ya zama ya samu abin da magabacinsa ya sama na ilimin sai a ce ya gaje shi annabi suleiman alaihi salam ya samu wannan daraja da babansa annabi dawud alaihi salam ya sama ta ilimi kamar yadda shi kanshi annabi yahya alaihi salam ya gaji annabi zakariya alaihi salam wato mahaifinsa a wannan babi na ilimi sau da haka annabawan allah ba su gadar da dinari ba su gadar da dukiya ba su gadar da azurfa shi yasa a hadisi manzo ne ce inna ma'shar al-anbiya ila nuratu ma tarakna fa huwa sadaqatu mu tarin annabawa ba a gadan mu gado na kuɗi ba a gadan mu gado na kuɗi duk abin da muka bari to sadaka ake raba shi hadisi ne da sabban annabi sama da yawa sun ruwaito ba kawai ruwayan na Aisha bace da babanta Sayyidina Abubakar kamar yadda wasu masu miyagun akidu suke faɗi a'a sahabbai da yawa sun ruwaito wannan hadisi kuma sun yi shaida akan wannan magana so daga gadan da ake magana ana magana gadan ilimi ne wa innama warasul ilma annabi sallallahu alaihi yace annabawa abinda suke gadarwa shine ilimi annabawan Allah abinda suke tafiya su bari shine ilimi sai annabi sallallahu alaihi yace faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya ruku da ilimi to tabbas yayi ruku da rabu wanda yake mai yalwa rabu wanda yake baya karewa baka taba jin an ce ai dawa na malami bane amma yanzu asbaha jahilan kana aliman fa asbaha jahilan da can malami ne amma daga baya sai ya juye sai ya zama jahili ba a haka saboda ka gado ne wanda ya kasance sarmadiyun abadiyun mustamirrun gado ne tabbatacce wanda baya yankewa in ka gade to ka gaje shi in kai ruku da shi kai ruku da shi shi yasa wata rana ake ba da labari sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya tarar da an cika a bakin gari a cikin garin Madina kowa na can yana fira ana ta fira sai yazo ya samu masu firan nan sai ya ce ina kuke ga can ana raba gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa ya faɗi haka ne bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan masu hirace-hiracen suka tashi suka ruga da gudu domin kowa ya je ya ɗibi rabansa na gado sun zata annabi sama ya bar wani abu ne suna zuwa sai suka shiga masallaci sai suka tarar da ai kawai halakat ne tsangayoyi ne ƙawanya kala-kala ake da su an yi zobe ana ta koyi ilimi qur'ani ake ta karɓa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana istinbadin hukunce-hukunce ana fitar da hukunce-hukunce a cikin alqur'ani da sunna suka ce to ai mu ba ga gadon da ake rabawa ba sai ya ce ga ina ana raba gadon annabi sama ai shine ilimi sai ya jawo wannan hadisi innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir ko man ko faman akhadahu ko faman akhadha bihi duk wanda ya ruku da shi to hakika yayi ruku da rabo wanda yake mai yalwa to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai da suke nuni ga daraja ta ilimi da kuma falala tasu da kuma shi kanshi ilimin duk abin da aka danganta shi zuwa ga annabin Allah kai ka san daraja duk abin da aka ce aiki ne na annabawan Allah to kai mamakin girman wannan abin abu ne babba abu ne da ya waje ba kai ruku da shi kankan kada ya zama har an gama kai baka da rabanka a ciki to ilimi shine mirasun nabiyyi shine gadan annabi in kana so ka samu gadan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗiba abin da za ka ɗiba a ciki to kai sannan shi ba kaman gado bane da za a zo a ce haba da baza akwai ashabul fuhudil muqaddara akwai ashabul ta'siri a'a ba za a ce wane shi yana da kaso kaza ba wani ya kwashi ɗaya da rabi shi kenan gadon shi abin da ɗaya ce rabin ɗaya wani a ce ya kwashi ɗaya cikin hudu wani a ce ya kwashi ɗaya cikin uku wani a ce ya kwashi biyu cikin uku wani a ce ya kwashi ɗaya cikin shida ko wani a ce ya kwashi ɗaya cikin takwas ko kuma a ce a'a ya jira sai waɗannan sun gama sannan in an gama ba masu kaso shi kuma sai ya tasiri ya kwashe dukiya duka a'a ba irin wannan gadon ba ne kai ka kutsa ba a ce ga iyakan naka ba ɗiba abin da za ka iya ɗiba ka tafi ka bashi ba iyaka ba ai babu alfardul muqaddara ciki ba a iyakance maka an ce kaso kaza shine naka ba iyakar abin da kake da shi na himma da kyakkyawar niyya da ladabi da kake da shi ga malamai da kuma albarka da kake nema a cikin ilimin da kyakkyawan ikhlasi da kake da shi a cikin zuciyarka da kuma ƙoƙarin aiwatar da ilimin a aikace in ka koya da kuma ƙoƙarin yaɗa shi idan ka koya kai aiki da shi to wannan shine zai sa ilimin ka yana ƙaruwa yana ragu yana ƙaruwa yana ƙara buɗewa yalwarsa tana ƙara faɗaɗa wannan hadisin al-Imam Ahmad ya rawaito shi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da al-Imam Tirmidhi da wasu ma malaman sannan الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه ينادي رسالة من بن شأوى دي ربوتاتا أكن ونن حديث كوي شي كده يواغ ونن حديث شي كده مسا شري شر حديث أبي الدرداء في قوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أولي أولي بوغن أكن سام للتافن سونا ورثة الأنبياء هنا تكم مجموعة ta rasa'il ɗinsa wato littafan da abu kundin da aka tara rubuce-rubucen al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi ƙanana to a ciki yake cewa ya'ani abinda annabi sama yake nufi annahum warifu ma ja'a bihi al-anbiya'u min al-ilm abinda annabi sama yake nufi a cikin wancan hadisin lallai malamai su ne suka gaji abinda annabawan Allah subhanahu wata'ala suka zo da shi na ilimi su suka su suka gada malamai su suka gaji abinda annabawan Allah subhanahu wata'ala suka zo da shi fa khalafu al-anbiya fi umamihim bid-da'wati ila Allah wa ila ta'atihi sai suka zama su ne suka zama mamaya na annabawan Allah subhanahu wata'ala a cikin al'ummatansu bid-da'wati ila Allah wajen kira zuwa ga Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah subhanahu wata'ala sahabbansa malamai manya ɗiban fari su suka fara ci gaba da yada ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam abun ban sha'awa abun da za ka tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma sahabbai albarka ya ma iliminsu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara talatin a ƙasa ba da rasuwarsa kenan sai da addininsa da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi da shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da ita sai da suka yada a duniya suka shiga gabashin duniya suka shiga cikin yammacin duniya hatta mu nan Afirka ta mu baka bakake mu Afirka sai da musulunci ya zo mana a wannan lokacin kamar yadda tarihi ke tabbatarwa musulunci ya shigo Afirka tun zamanin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musulunci ya fara shiga cikin Afirka wannan tabbataccen abu ne a tarihi ba ko magana ake yi zuwa zamanin sayyidina Uthman ibn Affan zuwa zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu zuwa zamanin sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma zuwa daular Banu Umayya lokacin su Marwan ibn al-Hakam da ƴaƴayensa su Abdul Malik ibn Marwan da makamantansu su Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan har zuwa ka dawo ka shiga daular Abbasiyya wadda ilimi na addini ya yadu wanda a wannan lokacin ne aka samu irin su al-Imam Malik rahmatullahi alaihi aka samu irin su al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Abu Amr al-Auza'i aka samu irin su al-Imam Shafi'i da makamantan su waɗanda suka zo bayan su ba shekaru ba a fi karni ɗaya zuwa karni ɗaya da rabi in ya yawa karni biyu ba sai da addinin musulunci ya shiga ko ina a cikin duniya duk inda wani ɗan adam yake kusan musulunci ya shiga a wannan lokacin har sai gashi ana da waɗanda turawa ne su a fuskarsu amma sai ga sun zama malamai sun musulunta sun koyi addini sun san ilimi waɗanda suke turai ta gabas ko turai ta yamma wajajen ƙasashen rasha da garuruwan da ake ce musu mawara annaha garuruwan da suke bayan teku overseas countries sai gashi ilimin addinin musulunci ya watsu a cikinsu ba ɗan wani lokaci mai tsawo ba wannan ke nuna maka albarkar da ilimin sahabbai ke da shi kuma wannan hadisin na manzon sama ya tabbata kenan innal ulama a warasatul anbiya'i as-sahabatu humul ulama'ul awwaluna sune malamai na farko fi hadhihi al-ummati a cikin wannan al'ummar saboda haka malamai su suka mai annabawa a wajen kira da kuma da'a ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ai ma Allah da'a a cikin al'ummatansu su suka yi wannan aikin والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه sannan kuma malamai ai su ne suka ci gaba da hani a game da asaba ma Allah su suke tsayawa su ce abu kaza haramun ne abu kaza bai halasta aikata shi ba wanda ya aikata kaza ga hukuncin da Allah subhanahu wataala ya masa zai masa ko a duniya ko a lahira sannan wazzabbi an dinihi kuma su ne suke kara addini su ne suke da aqlamur rududi su ne suke da alsinatul rududi alal munkirina wal mu'attilina wal mu'awwilina wal mubtilina su suke ɗauka alƙalamin su su raddi ga masu inkari masu musu a game da abubuwan da suka tabbata a cikin addini da masu tawili da masu watsi da abin da ya tabbata a cikin addini da waɗanda suke guluwi suke zakewa ga inda aka ce a tsaya su kuma sai su wuce gona da iri malamai su suke musu raddi su dawo da su kan siti waɗanda Allah ta'ala ya nufaci su dawo waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala bai nufaci su dawo ba malamai su ne suke yada bayani akan cewa wannan abu da suke kai ba daidai ba ne a guje musu ka ai koyi da abin da suka yi ko suka faɗi ko suka rubuta in su ma rubutawa suka yi to wannan aikin malamai kenan kuma aikin annabawa kenan abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa su yi kenan a lokacin da ya zama babu annabawan Allah sun koma wajen Allah to wannan aikin shine malamai suke ɗauka su ci gaba da yi to shi yasa aka ce hum warasatul anbiya'i malamai din su ne magadan annabawa in ji al'allama ibn rajab shi yasa wani mai hikima yake cewa al-ilmu mirathun nabiyyi kama ata في النفس والعلماء هم وراثه ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأساسه يا تشيمنا العلم ميراث النبي أي علمي شيني قادا النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في النفس كما يدزو أتك النفس وانشان حديث دا مكا كرنتا كما مكا كاوانا قدموا دا الإمام ابن رجب الحنبلي يباد إتا أتك اللتاب سورثة الأنبياء والعلماء هم وراثه sannan malamai su ne ai magada su suka gaji ilimin ma warrasa al-mukhtaru ghayra hadithihi ai annabi sama bai gadar da komai ba face hadisansa in kana son ka ɗibi gadan annabi sallama to yi nutsu a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggwadan sanin ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to gwaggwadan kiyayewarka da samun ka da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggwadon kuma yadda ka karanta to gwaggwadon kuma abin da ka ɗiba kenan so da ka gwaggwadon yadda kake bincike a cikin sunna sama kake sanin da kake istinbati kake sanin meye inganta meye bai inganta a ciki ba kake sanin mazajen sunna to gwaggwadon rukon kake nan da gadan da annabi alaihi salatu wasalam ya bani sai mai hikiman nan ya ce fa za ka mata'uhu wa asasuhu waɗannan su ne mata kayan amfani na gida da annabi sama ya bari wa asasuhu kuma su ne kayan ɗaki da annabi sama ya bari idan an ce mata'u su ne kayayyakin da ake amfani da su in wanda mata ke amfani da su su tukwane su kofuna su ƙwarrai da sauran makamantansu su ne ake ce musu mata ko a ce amti'a jami'i amma idan aka ce al'asas to su ne irin su kujeru irin su teburi a ɗaki irin su kabot da makamantan waɗannan to abinda annabi sama ya bari in kana son ka zama ka san asasun nabiyyi wa mata'uhu to shine al'ilmu ilimi ilimi kuma sahihi to wannan hadisi yana nuna mana daraja da falalar masu ilimi da kuma shi ilimin kansa hadisi na hudu da za mu kafa hujja da shi domin fito da falala da daraja ta masu ilimi hadisin sayyiduna abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin masana alqur'ani masana fiqhun sahabbai masana tafsiri na alqur'ani mai girma ɗaya daga cikin sahabban da suke da yawan fatawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya yaɗa ilimin musulunci a garin iraki abin da ya shafi kufa da makwabciyar ta basra shi ya kai ilimin annabi sallama a wannan yankin har ma ya kasance makarantarsa ta shahara da wannan sunan cewa ana danganta makarantar kufa da sayyiduna abdullahi bin mas'udin kamar yadda malaman tarihi tashri'il islami suke bayani akai abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nazzara Allahu ra'an Allah ya haska kama mutumin da sami'a maqalati ya ji abin da na faɗa maqala abin da na faɗa hadisi kenan fawa'aha sai ya kiyaye wa hafizaha ya tsare wa ballagaha kuma ya isar da wannan abin daidai fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu so tari kana iya zama mai haddato fikihu amma ne ka kai ma wani wanda shi zai yi istinbatin kai aikin ka shine ka haddato shi kuma wani sai ya dauka ya rika fitar da hukunce hukunce masu tsada a cikin wannan hadisi da kai ka haddato shi shine fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu akwai riwayar rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqihin akwai mutumin da hadda kawai Allah ya bashi rawi ne shi amma ba yi da diraya yana da riwaya amma ba yi da diraya ya san riwaya ya haddato amma ba ya yi istinbati a ciki an sami irin waɗannan cewa riwaya da suka yi tafi yawa amma dai diraya su istinbati a ciki ba za su iya yi ba to annabi sama ya nuna mana haka za ta faru to ku duba addu'ar da manzon sama ya masa yace nadhara Allah ya haskaka masa nadra shine haske da kyalli na abu shine ake ce mishi nadra ko a ce nadara al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ba da gudunmuwa mai ban sha'awa a cikin fassarar wannan hadisi ya fito mana da abubuwa masu tsada a cikin wannan hadisi mai daraja shine yake cewa ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا da a ce ilimi ga baki ɗaya bai da wata daraja sai wannan addu'ar da annabi sama yama masu ita masu shi ilimin kai to da ya ishi ilimi daraja lakafa bihi sharafan da wannan ya isa kawai a a tashi kawai in wannan hadisin abinda malam ibn al-qayyim yake nufi in wannan hadisin ne kadai yake bayani akan falalar ilimi to ashe da wannan kawai ya ishe shi daraja fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam da aliman sami'a kalamahu annabi yi addu'a mai tsada yace nadhara Allahu ra'an Allah ya haskaka mutumin da sami'a maqalati ya ji hadisi na fawa'aha ya haddace wa hafizaha ya tsara hadisin ثم بلغها هو بلغها كما سنه isar da hadisin to annabi ya masa addu'a idan ya kasance me sami'a kalamahu ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta daraja ce shi kanshi daraja ne a ce kajin shi yasa sahabbansa wasu malamai da suka tashi za su yi tarihin sahabi to sai da suka kawo sharaɗin wa an yasma'a minhu sai idan ya zauna da man jalasahu wa sami'a minhu ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi sallama wasu suka ƙara ma suka ce wa yarwiya anhu kuma ya yi riwaya daga gare shi ko warawa anhu yi riwaya daga gare shi jalasahu wa sami'ahu sannan warawa anhu ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi sallama ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka ya ruwaito to to ya ji maganar manzon sama wa wa'ahu wa hafizahu ya tsare alwa'yu mafi yawancin malaman lugha suna cewa alwa'yu ya kunshi abu biyu alhibz wal fahm ka haddace abu kuma ka fahimta shine suke ce mishi alwa'yu wa'a ai hafiza wa fahima ya fahimta kuma ya haddace to amma a nan hadisi gashi annabi sama ya kawo mana alwa'yu da alhibz wa wa'ahu ya tsara hadisin ya kiyaye lafazinsa ya kiyaye lafazin wa hafizahu kuma ya tsare lokacin da zai isar bai yi kuskure ba da wannan ne malamai na hadisi suke fifita riwayar hadisi yadda mutum ya ji akan ar-riwayatu bil ma'ana ga waɗanda suke ganin ya halarta a yi riwaya da ma'ana misali misali ta zo a larabci shikenan sai ka ce ƙama haka aka faɗi aka ce ƙama kai da ka tashi sai ka ce wa ƙafa ko an ce ne jalasa kai da ka tashi sai ka zo sai ka ce ƙa'ada ƙila an ce ne alima kai da aka tashi sai ka ce arafa wannan lafuzza ne da wasu za su iya wakiltar wasu a riwaya bil ma'ana kenan to amma an fi son yadda aka faɗi ka faɗa ba tare da ka canza lafazin ba to ya kiyaye wa ballaghahu sannan ya je isar da shi wa hadhihi hiya maratibul ilmi malam ibn qayyim yace ai wannan sune matakan ilimi guda hudu ne awwaluha wa thaniha sama'uhu wa aqluhu kaji kuma ka haddace al-aqlu ka haddace shi a kwakwalwarka fa idza sami'ahu wa ahu bi qalbihi idan mutum ya ji to sai ya tsare shi a cikin zuciyarsa bi qalbihi da zuciyarsa ai aqilahu wastaqarra fi qalbihi kama yastaqirru shay'u alladhi yu'a fi wi'a'ihi wa la yakhruju minhu ya tsare shi wannan abin ya tabbata a cikin zuciyarsa kaman yadda abu yake tabbata a cikin abin da kake aje shi ka boye shi in kuɗi ne ka sa shi a cikin jaka ko ka sa shi a cikin sil in kaya ne ka sa a cikin akwati ko makamantar duk ana ce masa alwi'a'u to nan sai aka ce fasami'ahu wa wa'ahu ai wastaqarra fi qalbihi kenan ka sa shi a zuciyarka wannan hadisin yana nuna falalar hadda shi yasa kamar yadda zamu gani a gaba babu yadda za a yi mutum ya zama yana ilimi amma la yahfazu baya haddace abu shi yasa hadda take da tasiri ka haddace yadda kuma aka faɗa maka ka isa shi ne ake ce masa hadda suka ce alhibzu dabtul ma'lumati fil qalbi bi haythu yumkinu min istihdariha mata yusha'u hadda tsare ilmoma a cikin zuciya ta yadda duk lokacin da mutum yake bukata ko aka bukace shi ya kawo zai kawo ba tare da wani bumbuni ba ba tare da wata damuwa ba ba tare da wata matsala ba ya zama wannan ilimin nasa ba zai taɓa fita ya gudu ba shi yasa ba daidai bane ɗalibin ilimi ka zama ka haddace abu kuma gobe a maka tambaya ka manta shi yasa malamai suke ware bayani akan hadda akwai asbabul hibzi akwai mawani'ul hibzi akwai abubuwan da suke jawo hadda su taimaka maka hadda ka ta tsaya ba za ta gudu ba sannan akwai mawani'ul hibzi akwai abin da kuma in ka riga aikata su to su kuma za su hana hadda ka ta tabbata sai ka zama nasi ka zama sahi ka zama mai mantuwa mai rafkanuwa ka zama gafili yau ka faɗi shi ke na yanzu kana yi an jima in an tambayi kuma ba za ka iya kawowa ba wa kazalika aqluhu huwa bi manzilati aqli al-ba'iri wad-dabbati wa nahwiha sannan da aka ce al-aqlu dama asalin al-aqlu shine ar-rabtu ka daura abu wal aqdu ka kulle shi shine ake ce mishi al-aqlu ai to ka ƙulla wannan ilimin naka kamar yadda ake ƙulla raƙumi ko jaki ko makamantansu la ta shuhudu wa la ta zahabu ta yadda wannan dabba ba za ta gudu ba za ta tsere ba to haka ake son kai mai ilimi a cikin wannan hadisi manzon sama yana nuna wannan shi kuma ilimi haka baya tabbata a gare shi sai in an dukufa ka mai da ilimin naka ya zama kullun tare da kai yake littafi sai ya zama abokinka kamar yadda shauki yake cewa ملت للكتب وودعت الصحابة لا أرى لي صاحبا إلا الكتابة يتشي يو للتابي كوي نكت كتزوا قريش يو ناوى يقريبا عند أبوكي كوكوا غالي للتابي ني أبوكينا كزما إرين يدى ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa ni'mal muhaddisu was-sami'u kitabu takhlu bihi in ghabat al-ashab yace ma dalla da mai bada labari kuma abokin hira shine ilimi shine littafi eh sannan la mufshiyan sirran wala mutafahishan ilimi baya yada ma sirrinka in ka aje abu a cikin sa to ba zai je yana yada ma wani ba sai idan kai ne da kanka ka fito da shi ka yada sannan kuma baya gaya maka maganar banza baya fuhushu to ka zama haka to daga nan ne ilimi kayi ka rike ilimin ka sai a ce aqiltal ilma kenan kayi ma ilimin ka da baibayi ka daure shi kuma ai shine sirrin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ta'ahadu hadha alqur'ana fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha ku riƙe alƙur'anin nan ka tamauma kullum ku riƙe bibiyarsa kuna tilawa kuna muraja'a kuna darasu kuna musaffa a tsakanin junanku sannan kuma kuna aiki da shi domin alƙur'ani in ka haddace shi yana zama maka kamar raƙumi ne kamar raƙumi ne in ka ɗaura raƙuminka to shi kenan sai ya zama naka amma in ka sake shi shi kenan sai ya tafi ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم ما لا ابن القيم يتي شي يسع فهمت إلمي da tsare shi a cikin kwakwalwa suka kasance wani matsayi ne da ya karu akan kawai a ce ka sami ilimin mutane da yawa suna samun ilimi amma me babu aqlul ilmi sannan babu wa'yul ilmi ba su daura ilimin a zuciyarsu ba babu turken da suka ma ilimin a cikin zuciyarsu shi ke wata rana kawai sai ilimin ya tafi kana zuwa ka zo ka musu magana ce kaza su ce sun manta wai dai al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yake ba da labarin wani malami a cikin littafin su al-hasu ala hizz al-ilm al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana da littafi al-hasu ala hizz al-ilm kwadaitarwa a game da haddar ilimi ya ba da labarin wani mutumi a cikin littafin malamin ya zo yana ta maimaita wani karatu a tsakar gida sai wata dattijuwa sai ta fito sai ta ce masa haba ni ma saboda nana ta da kake gashi har na haddace ya isa haka nan mana shikenan sai ya kyale ta bayan kwana biyu sai zo sai ya ce baba ina karatun nan da kika ce kin haddace sai ta ce wallahi nasitu ce na manta sai ya ce liza ukardiru khashyata an yusibani ma asabaki yace shi yasa kika ga ina tana ta kika kamar na haukace kika ce ya isa haka nan saboda me saboda gudun kada abin da irin abin da ya same ki nima ya same ni shi yasa al-Imam al-Jawzi yace magabata sun kasance in suna san su haddace abu ɗayan su in ya tashi sai ya maimaita abu so 60 wani ya maimaita so 50 wani so 70 wani sai ya maimaita so 100 in kai wanda za a yi ilimi ya za a iya tafi a gare ka abinda ka maimaita shi su hamsin ka maimaita shi su sittin ko su saba'in ko su ɗari ai ba ka ba yadda za a yi gudu saɓanin irin yadda ake hadda a yanzu mutum zai zo ya haddace abu sau uku da ya ji ɗan abin ya ɗan zauna ya ji ya iya ba malami in hadda ce ta karɓa ake yi ƙila wani matani ne daga cin mutumin ilimi wani littafi ne daga cikin littafai na ilimi na waƙe ake buƙatar a haddace a wani fanni daga cikin fannona zai iya haddada zai iya zuwa a guda shi dai a gugurgusa a tura shi ya iya ba malami yana ba malami shikenan abin ya tafi irin yadda ake jarabawa ɗalibi ya haddace kawai abin da zai je ya zuba garbage in garbage out ƙa'idan masu kwamfuta yadda ya shiga haka ya fita shikenan ya je ya bada yana badawa shikenan ba burin shi wannan ilimin ya tabbata ba to ba irin shi annabi sama yake nufi a nan ba yana nufin alhibzul matin hadda wacce take ta gaske ta karfi shi yasa malam ibn qayyim yace aqlu da alwa'yu yace al'aqlu da alwa'yu ka turke ilimin kai masa turke kai masa da baibayi ta yadda ba zai iya guduwa ba to shine mataki na farko na ilimi da na biyu shine as-sama'u wal wa'yu din ai ka ji kuma ka haddace shine yace mishi sama'uhu wa aqluhu al-aqlu din shine al-wa'yu ka ji sannan bayan ka ji ka ɗaura ilimin ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka ka haddace almartabatu thalithatu yace mataki na uku ta'ahuduhu wa hifzuhu hatta la yansa shine ƙarin hadda da bibiyarsa kana muraja'a kana muraja'a kullun kai muraja'a hatta la yansa ka ka manta shi fa yazhaba balle har ya gudu ya bakka shine mataki na uku in kai wannan ana fatan ya zama iliminka ya tabbata ba zai gudu ba shine mataki na biyu da ake bukatar ka zama kai almaktabatu rabi'a sannan sai mataki na hudu da wannan hadisin ya nuna mana kar ku manta ƴan uwa muna sharhin hadisin nadara Allahu mar'an ne da annabi sama ya faɗi yake cewa Allah ya haskaka ma mutumin da sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha to shine sai ya ce mataki na hudu tablighuhu wa basfuhu fil ummati shine ka isar da ilimin ka yada shi a tsakanin al'umma ai mai hikima yana cewa in ka tamtal uluma unsita hatta la tuwa ghaira jahilin wa balidi idan ka boye ilimi to sai a ganka a cikin mutane kawai unsita sai a mantar da kai shi hatta la tuwa ghaira jahilin wa balidi har ya zama mutane in sun tashi za su ganka kawai za su ganka wani kidahumi ne wani jahili ne amma kana da ilimin saboda la tu'allimu ahadan ولا تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد باقى كرنت الدقوة باقى دعوة باقى كرنت الدقوة أما كما كي إلم توسي إلم كامل تاش وتغانا أبن دقيقي غني شيني كفا حد تشيشي da za a maka tambaya kansa sai a sha mamaki sai a ga babu ilimi ana tambayar ka abu mai sauki sai ka kasa saboda baka karantar da kowa shi yasa ai karantarwa muzakara ce lokacin da kake karantar da wani to muzakara kake kana tuna ma kanka ilimin li yahsula bihi thamaratuhu wa maqsuduhu domin ga domin abinda ake son a ci gajiyar sa na ilimin da kuma manufar ilimin su tabbata wa huwa basfuhu fil ummati shine ya kaya da ilimin a cikin al'umma ilimin da kai ka bar shi a zuciyarka to wa kamawa a ilimin da kai mai albarka daga cikin barakatul ilmi shine basfuhu wa tablighuhu daga cikin albarkar ilimi karuwa alkhairin ilimi ita ce ka yada ilimin ka karantar da wani fa huwa bi manzilati alkanzil madfuni fil ardi ai ilimi kullum yana zama ne kaman wata taska ce amma kuma a ƙarƙashin ƙasa aka je aka bizne yanzu kuɗi a ƙarƙashin ko ko dala nawa ne ko naira nawa aka bizne a ƙarƙashin ƙasa ai ba wanda ya san da su alladhi la yunfaqu minhu wa huwa ma'ridun li dhahabihi wanda ba a fitar da hakkin wannan dukiya kawai an taskance ta a ƙarƙashin ƙasa to wannan taskance tan da aka aka ɓoye ta wallahi sababi ne dalili ne da zai iya gitto wannan dukiya wata rana kawai mai ita ma ya zo saboda dulul amadi tsawon lokaci sai ya rasa ma ina ya bizne ta haka ta sha faruwa me yasa ake samun rikazi malul jahiliyatil madfunu dukiyar da mutanen jahiliya suka boye sai can wani kawai ya sai fili ko ya sai daji ko ya sai gona kawai ana noma a cikin gonarsa ko ana haka wani waje kila ana son a sami inda za a yi rijiya kawai sai masu haƙƙi sarƙajin abu da ƙarfi kawai ana budewa sai a ga wani katutan akwati ne babu abin da cike ashe taska ce ta zinariya baya zakka ya je ya ɓoye to haka ilimi yake fa innal ilma ma lam yunfaq minhu wa yu'allam shi ilimi inji ibn al-qayyim idan ba a fitar da hakkin sa ba fitar da hakkin ilimi shine ka karantar da shi wa yu'allam ba a karantarwa fa innahu yushiku an yazhaba sauran kirzi ilimin zai tafi shine wancan in ka tamtal uluma unsita hatta la tura ghayra jahilin wa balidi in ka boye ilimi to sai a mantar da kai ilimin har mutane in sun tashi za su kalle ka kawai ba za su ganka a matsayin kowa ba face jahili kuma kidahumi wanda bai san rayuwa ba saboda ka zakatul ilmi barakatuhu infaqul ilmi wa ta'limuhu ghayraka zakatuhu wa barakatu wannan zakka kenan karantar da mutane shi yasa mun sani yace wa ballagha ya isa fa idza unfiqa minhu idan aka fitar da hakkin ilimin nama wa zaka alal infaki sai ilimin ya zama ya ƙaru kuma ya tsarkaka saboda wannan fitarwar da aka yi ai shi yasa aka kira zakka da zakka lafazin azzakatu a lugar larabci idan balarabe ya ce azzakatu yana nufin me at-taharatu wan nama'u abu ya zama ya tsarkaka kuma ya ƙaru ya haɓaka ya tsarkaka ya haɓaka shine ake ce mishi azzaka to ilimi shi yazidu bi kasrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi yad in bihi kaffan shadatta in ja al-ilbayr yace yazidu bi kasrati al-infaq minhu ilimi yana ƙaruwa in kana yawan ba da shi wa yanqusu in bihi kaffan shadatta amma idan ka rike hannunka to shikenan sai ilimin ya tafi sai ta tawaya saboda haka malaman da suka fi ba da rayuwarsu wajen karantar da al'umma to iliminsu ya fi zama mai albarka iliminsu ya fi karuwa kullum za su zama suna da ba za su manta da abubuwa ba to shine sai malam ibn qayyim sai ce faman qama bi hadhihi al maratib al arba'i duk wanda ya tsayi da waɗannan matakan guda hudu na ilimi da khala tahta hadhihi da'wati nabawiyyati to ya shiga ƙarƙashin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam المتضمنة لجمال الظاهر والباطن والتعدعة لتقنشي كاو نظاهري لكم كاو نباطن زوتي يرمي إلمي مي تركيتي سننكم ظاهر سيقسنشي مي تركي shi yasa in ka ganshi sai ka ganshi cikin abin ban sha'awa zuciyar shi ce ta haski idan zuciya ta haskaka to sai fuska ma ta haskaka ai shine bahaushe yake cewa labarin zuciya tambayi fuska to hasken daga zuci yake to da zuciyar ta haskaka sai fuskan ma ta haskaka to kun ga wannan hadisi yan uwa masu daraja hadisi ne da ke nuna mana falalar neman ilimi da kuma tsayawa tsayin daka ai ilimin da gaske da ma'anar ilimi watlubul ilma li zati ilmi la li shahadatin wa arabin ukhra in ji shauki a tsaya a nemi ilimin dan ilimin li zati ilmi dan ilimin ilimi ko dalilin da yasa ake yin sa shine ai aiki aiki kuma da ake so ana son a samu al'amalu salihu ne wal amalu la yakunu salihan illa idza buniya ala ilmin sahihi ilimi baya zama aiki baya zama mai kyau nagartaccen aiki sai idan an yi shi ne akan ilimi wanda yake sahihi daga Allah madaukakin sarki nassun musaddaqun ko qiyasun muhaqqaqun in ji malam ibn qayyim ya kasance nassi ne daga Allah wanda Allah ya gazgata shi ko kuma kiyasi ne wanda ya kasance tabbatacce to abin da ake bukata kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga masu ilimi masu haddace hadisansa masu kiyaye hadisansa masu sanin ma'anonin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su je su isar da ilimin zuwa ga wasu saboda haka ya dan uwa yi kokari ka zama mai ilimi ka koyi ilimi don Allah da ladubbansa da sharɗan neman ilimin domin samun albarkarsa sannan idan ka sami ilimin daga cikin kuma ci gaban albarkarsa da ƙaruwa alkhairinsa shine ka zama mai karantar da shi sai ka shiga cikin waccan addu'ar ta annabi sallama naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballagaha kama sami'aha a wata riwayar fa rubba hamil fiqhin إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه wannan maganar al-Imam al-Qayyim yayi ta a cikin littafin sa Miftahu Dar saada wa Manshuru Wilayat al-Ilm wal Irada Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kaman yadda al-Imam Ibn Abd al-Barr rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin littafin sa Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi yace ugdu aliman ya kai musulmi ka wayi gari ka zama malami masani wannan shine daraja wacce tafi kowace daraja bayan annabta gashi can a hadisin baya da muka karanta innal ulama a warasatul anbiya'i to yi kokari ka samu wannan gadan ka zama magajin annabi sallallahu alaihi wasallam in baka iya ba au muta'alliman ko ka zama mai koyo mai koyo kullum za ka yi ta yi ko da baka tara ilimin da yawa ba a matsayinka na ɗan kasuwa ko maka aikacin gwamnati ba ka da cikakken lokacin da za ka ba da rayuwarka ga baki ɗaya zuwa ga ilimi to yi ƙoƙari ka zama kullum ka dawo kasuwa kana da inda kake zuwa ka buɗe littafi a biya ma ko kafin ka fita kasuwarka yi ƙoƙari ka tafi ka je a biya maka littafi in ma a karkacin gwamnati ne wara wani lokaci daga lokutanka ka rika zuwa kullum neman ilimi kake yi haka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hau muta'alliman ɗin wala tabdu in ma'atan kada ka zama kawai ga kanan bi ta zaizai ka zama wani sakarai wanda bai da manufa الإمام أبو يوسف الكوفي تلميذ ابن تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهما سيفسر سيتي قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي ودن دا أكي نفي دا الإمعة سوني متانن دا قوي دا كاتكي أبنس ليس عالما هو ولا متعلما شيبا مالمي با شيبا ɗalibi ba in ya tashi zai yi abin shi da kazi kuma kaji mutum yana faɗi yana cewa shi a ra'ayin shi to ina jahili yake da ra'ayi ai la yaral jahilu shay'an illa zulmata jahili bai ganin komai sai duhu to ya zaka kaga ko ka gani a cikin duhu anta fi zulumatin fi zulumatin fi zulumatin fi zulumatin salasi zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu akan duhu so daga wannan magana ta ibnu mas'udin radiyallahu anhu magana ce wacce take mai tsada wadda ya wajaba kowannen mu ya kiyaye ta ya yi makansa hisabi shin kai malami ne ko kai ɗalibi ne kar ka zama na uku kai ba malami ba kai ba ɗalibi ba ana nuna mana lokaci yayi insha Allah subhanahu wata'ala za mu tsaya a nan sai idan Allah malaukakin sarki ya haɗa mu a haɗuwa ta gaba da izininsa za mu ɗora daga inda muka tsaya a wannan bayani da muke yi a game da falalar ilimi da masu ilimi kuma maksudin gabaki ɗaya shirin shine musalla dubba na neman ilimi wanda shine muke mashimfiɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu a cikin alkhairi ya yi mu albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh minti nawa ake yi wai minti hamsin ake mana to